إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta alhamis sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusetu a cikin birnin Abuja yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyu in ba a manta ba a karatunmu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratu taha da haka yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da shida faɗin Allah maɗaukakin sarki wa laƙada a rainahu ayatina kullaha fa kazzaba wa aba kuma wannan shine darasinmu na sha biyu kamar yadda na faɗa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى Allah madaukakin sarki ya nemi mana magana akan Fir'auna lokacin da Annabi Musa da ɗan uwansa Haruna suka je wajensa a matsayin ‘yan aiken Allah wanda Allah ya tura su don su yi masa wa'azi la'allahu ya tazakkaru au yaksha ko don ya tunatu ma'ana ya kama yin wani aiki na alkhairi wanda da baya yi au yaksha ko kuma ya tsorata ya daina yin wani aiki na sabo wanda da yake yi to shine Allah ya ce wala kad haqiqa arainahu ayatina mun nuna masa dukkanin hujjojinmu kalmar ayat anan ana nufin dalilai da hujjoji da suke tabbatar masa da cewa lalle annabi Musa annabin Allah ne da dan uwansa Haruna sannan kuma lalle Allah din shine ya aiko su sannan kuma abin da suke kiransa izuwa gare shi na ya aikata wanda shine tauhidin Allah da kuma daina azabtar da bayan Allah talakawansa duk dalilai sun bayyana cewa lallai wannan abin da yake yi ba daidai ba ne kuma lallai abin da yake akai kuskure ne to shine Allah ya ce tare da haka fa kazzaba ya ƙaryata wa aba kuma ya ƙiya bi al'imam ibn kasir ya ce ya'ani fir'auna abinda Allah yake nufi a nan shi ne fir'auna mana shi ne wanda ya karyata ayoyi kuma ya ƙiye musu biyayya annahu qamat alaihi hujjaju cewa hujjoji da dalilai sun bayyana gare shi wal ayatu wad dilalatu da ayoyi da dalilai wa ayana zalika kuma ya ga haka wa absarahu kuma ya fahimta amma fa kazzaba biha ya karyata wa aba ya turje yaki kufran wa inadan wa bagya saboda kafirci da taurin kai da kuma ketare iyaka shine Allah madaukakin sarki a wata ayar yace fakazzaba wa aba thumma adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala mana bayan an nuna masa ayoyin sai kuma yaki ya ƙaryata a ƙarshe ma kuma sai yunkurin zai kalubalanci annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ce kala sai ya ce ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa yanzu Musa ka zo mana ne dan ka fitar da mu daga garin mu ta hanyar tsafin ka garin su yana nufin kasan Misra to shi a tunanin sa wai su annabi Musa ya zo da tsafi ne dan ya rinjaye shi mutane su dawo karkashin annabi Musa shi su masa tawaye in ya so a ƙarshe kuma shi sai a kore shi daga mulki daga kuma sai a kore shi daga gari wannan shine shi abin da ya fahimta sai ce falana'tiyannaka bi sihirin mislihi to ni ma zan zo maka da wani tsafin irin naka Musa faj'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya lokaci tsakanin ni da kai ko tsakanin mu da kai mana lokaci na haduwa da rana la nukhlifuhu nahnu mu ba za mu saba ba wala anta kai ma ba za ka karka saba to sannan ya zama makanan suwan wajen da za a haɗin ya zama waje ne madaidaici inda bai mana nisa ba kai ma bai maka nisa ba shi ne wasu malamai suka ce kamar tsakiyar gari ko ƙofar fadar sarki ko wani filin taro na gari wanda kowane gari za ku ga yana da filin taro kamar nan abuja akwai eagle square ko to irin wannan filin taron kuma galibi shi irin wannan filin taron akan yi shi ne a tsakiyar gari inda ta ko ina ka taho ba zai maka nisa ba to da ka yace da annabi Musa ka sa mana rana ka sa mana lokaci kuma ka sa mana wajen haduwa wanda zai mana daidai ya maka daidai mu mu zo kai ka zo dan ai kure sai Allah ya ce ni qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nas
qala sai annabi Musa ya ce da shi maw'idukum yawmuz zinati ranar haduwar tamu da ku ita ce yau zina ranar kwalliya ranar ado ma'ana ranar da mutane suke yin kwalliya su yi ado to ranar kwalliya da ado shine ranar idi kowace al'umma tana da ranar idinta kuma za ka ga a ranar idin nan akan yi kwalliya maza da mata irin abin da mu musulmi muke cewa ranar sallah akan yi kayan sallah wannan ya nuna maka al'ummomi da yawa da suka gabace mu suna da ibada da suke yi shekara-shekara wanda a wannan lokaci mutane sukan yi ado don godiya ga Allah kuma ko da ba musulmi ba ne ba sai dai musulunci akwai irin nasa da irin ka'idojin da ya shar'anta ibn kasir ya ce wa huwa yawmu idihim yawmu zina ita ce ranar idinsu ya ce wa tafaruguhim kuma ita ce ranar da ba sa komai min a amalihim na ayyuka ma'ana ana ba da public holiday a ranar ba a aiki واجتماع جميعهم ليشاهد واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله kuma hikimar da yasa annabi Musa ya zaɓi wannan ranar saboda damar ranar idi ko ranar bikin sallah mutane sukan tattaru a yi wasa a yi nishaɗi waɗanda ma ba mazauna gari ba 'yan garin wanda suke ayyuka a wasu wajaje duk sukan zo hutu ga wani lokaci wasu baki ma sukan karu a gari su ce yau bari mu sallah a gari kaza musamman idan su garin su babu sarki ba a bikin sallah to sukan zo inda da sarki inda ake bikin sallah to shi kuma fir'auna daman yana da wannan al'ada ta bikin sallah kar ku ji muna cewa bikin sallah ku dauka musulmi ne a'a ma'ana muna faɗa ne da yadda mu za mu fahimta misali kaga in kiristoci ne ai akwai kirsimeti ko akwai nuya to shi ma fir'auna kafiri ne yana da addininsa kuma suna da biki irin wanda suke na addinin to kuma za ku ga kusan yawancin abubuwan duk yadda musulmi suke haka su ma suke yi musulmi suna kwalliya a ranar su ma wanda ba musulmi ba suna kwalliya ana girke-girken abinci su ma suna yi ana sa ana yin abubuwa na wasanni duka dai haka to da shine yake cewa annabi musa ya zaɓi wannan rana ce saboda rana ce wacce ba a aiki kuma mutane sukan tattaru a gari da haka hikimarsa shine mutane su tattaru don kowa ya zo ya ga ƙudurar da allah zai nuna ta mu'ujizar da ya aiko annabi musa da ita shine ce alama ya sha'u wa mu'jizatul anbiya wa butulani mu'aradati sihiri gwargwadon yadda allah ya so sannan a ga mu'ujiza ta annabawa to sannan kuma kasuwar tsafi a lokacin ta karye likhawariq al'adat an-nabawiyya saboda abubuwa da za su faru wanda ba su saba faruwa ba a al'ada amma irin na annabawa wali haza kala saboda haka ne ma annabi Musa ya ce ayyuhu sharan nasu duhan kuma mutane su haɗu da safiya da hantsi ma'ana kaga lokacin fita sallar idi din kenan to shi kuma saboda wannan lokaci shine lokacin da gari bai yi zafi ba bare mutane su sha wahala sannan kuma ba dare ba ballantana a ce akwai duhu mutane ba za su iya fitowa ba ko sai an yi ko sai an buƙaci zuwa ga haske ko sai an buƙaci zuwa ga fitila da haka wa an yi sharan nasu duhan ibn kasir ya ce ai hawatan minan nahari lokacin hantsi na safiya liyakuna azhar domin hakan ya fi fitowa fili wa ajla kuma ya fi bayyana wa abiyan wa audahu kuma ya fi dai bayyana ga mutane ta yadda babu wani duhu a lokacin sai cewa haka za sha'anul anbiya haka annabawa suke kullu amrihim bayyinun wadihun laysa fihi khafa'un duk abin da za su yi babu rufa rufa ko koye koye a ciki domin da annabi Musa bai taki gaskiya ba sai ya ce to a haɗu da daddare saboda me saboda in an haɗu da daddare to ai kaga wani abu in ba a so a ganshi sai sai ai dabara a ɓoye to amma a haɗu da safe ido na ganin ido kowa a watsake ba wanda ya gaji ba wata damuwa ina fata an gani قال ابن عباس ابن عباس yace wa kana yawmuz zinati yawm ashura yawmuz zinati din ita ce ranar ashura ashura shine goma ga watan al-muharram ma'ana mutanen misra sun kasance suna biki a duk wannan ranar to daka ita ce yawmuz zinati din wa qala sa'id ibn jubayr sa'id dan jubayr yace kana yawm suqihim yawmuz zinati ita ce ranar kuma cin kasuwar sa a misra kun san ma a gari mai kasuwa ranar kasuwa ta fi cika ko to da haka aka ce kuma ita ce dai ranar kasuwa ibnu kasir ya ce wala munafa babu cin karo tsakanin ta kasance ita ce ranar kasuwa kuma ta kasance ita ce ranar goma ga watan almuharram to kaga in mun ce kasuwa zai zama kenan kamar kasuwa ta shekara shekara trade fair kenan ko ranar baje koli na shekara shekara sai ce wa fi misli wafi mislihi a halaka Allah fir'auna wa junudahu kuma a irin wannan rana ce ma da Allah zai halakar da fir'aunan a irin ta ya halakar da shi kama sabata fi sahihi kamar yadda yazo cin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ranar Ashura ita ce ranar da aka halakar da fir'auna wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam Abdurrahman dan Zaid dan Aslam ɗaya daga cikin tabi'ai yace makanan suwa da ya ce mau'idukum yawmuz zinati an yushara an-nasu duha faj'al bainana wa bainaka mau'idan kai la nukhlifu nahlu wa la anta makanan suwa yace suwa ay mustawin bainan nasi wa man fihi wajen da ya dace ko ya daidaita tsakanin mutane da duk abin da ke cikin sa abin nufi wajen an tsara shi daman dan taro akwai wajajen zama wani ba zai tarewa wani ba sai ce la yakunu sauban wala shay'an يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى abin nufi babu wani tudu ko kwari da zai hana wani ya gani ko wani ya tarewa wani da haka mutane suna zaune cikin nutsuwa tare da juna sai ce mai
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى to bayan an gama setting arrangement an yi alkawari an tsara lokaci an yi komai an sa lokaci da rana da kwanan wata da wajen haduwa Allah ya ce fata wallahi fir'aunu sai fir'auna ya juya ya je ya kama shiryawa da kintsawa yana taro matsafa don su zo su kalubalanci annabi musa shi ne allah ce fa jama'a kai da hu ya je ya tattaro makircinsa sun ma'ata sannan ya taho a wata ayar cikin suratun nazi'aci shi ne allah ce fa hashara fanada ko a wata ayar kai sai ce fa arsala fil madaini hashiri ya tura san kirori masu yekuwa masu tara mutane suka shiga ƙauyuka suna ta shelanta wa mutane cewa a zo ranar kaza ga watan kaza akwai taro babban taro na gari ko na ƙasa baki ɗaya to sannan ya je tattaro dukkanin wani wanda ya sani gwanin iya tsafi to da haka bayan an zo ranar tayi su matsafan sun zo shi ma annabi musa ya zo a wata ayar Allah ya ce wakila linnasi hal antum mujtami'un aka tallata wa mutane aka ce ku yi maza maza ku tattaru la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin lallai za mu yi biyayya ga matsafa in suka yi nasara a cikin maganar su ba maganar za su biyayya ga annabi Musa saboda suna ganin kawai Musa ma ba zai nasara ba kuma ba nasarar tasa ainihi suke so ba su sun fi son nasarar matsafa to shine bayan an tattaru qala lahum Musa sai annabi Musa ya ce da matsafar wailakum tur da ku la taftaru ala allahi kadiban kafi wa Allah ƙarya to gabanin nan nan duk an tsallake wasu abubuwa domin lokacin da aka haɗu kafin a fara gasar da ƙuran sai da su matsafan suka tattauna da fir'auna ƙalu a inna lana la'ajiran in kunna na hannun galibi suka ce to idan muka yi nasara akwai wani lada da za ka biya mu ranka ya daɗe mana suka yi ciniki kuma duk a gaban mutane allah maɗaukakin sarki diya haka to mana قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون يجي قريبوا أي زمكو زمكو كيكاون ساكمكو بل ما زن نداكوكو زممن يمن يما سوما قامي أجشم ملكينا to da ka bayan duk wannan tattaunawar ta gabata an gama shiryawa to shine shi kuma annabi Musa yake musu nasiha da wa'azi irin ta mai kauna da fatan alkhairi kafin a fara to shine annabi Musa ya ce da su wailakum kai canku la taftaru ala Allahi kadhiba kada ku yi wa Allah ƙarya ma'ana kada ku aikata abin da Allah bai yarda aikata ba shine tsafi fa yushitakum bi azab in kuka yi haka Allah zai halakar da ku da azaba wa qad khaba man iftara kuma duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah to wannan ya tabe yayi hasara shine ibn kasir yace ai shara'a fi jam'i saharati da aka ce fata walla fir'aunu fa jama'a kai da hufin mata ai ya ci gaba da tara matsafansa min mada'ini mamlakatihi daga biranen masarautarsa kullu man yunsabu ila sihiri fi zalika zaman duk wani wanda aka ji labarin ya gwanance wajen tsafi sai an tura masa goran gayya a wannan lokaci cewa ya zo sarki yana neman sa akwai wani gagarumin aiki sai ce wa kad kana sihiru fihim kasiran kuma sihiri a wannan lokaci tsafi kenan abu ne wanda yake ya yaɗu ko ina da ina kowa ya yadda da shi kowa yana yi nafiƙan jiddan mutane sun yi zurfi a cikinsa ƙwarai kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ƙala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim fir'aunu ya ce aje a zo min da dukkanin wani ƙwararre masanin sihiri to shi ne sun ma'ata ai ijita ma'an nasu to sannan mutane suka tattara shi ma kuma fir'auna ya zo limiqati yawmin ma'lum a wannan ma'alƙawarta ta wannan rana sananniya da aka riga aka sa wa huwa yawmuz zina wanda shine yawmuz zina wa jalasa fir'aunu ala sariri mamlakatihi fir'auna da ya zo filin sai ya zauna akan kujerarsa ta sarauta wacce aka aje masa wasfafa lahu akabiru daulatihi kuma manyan yan kabinet suka zo duk su ma suka zauna suka kewaye shi ma'ana manyan makusanta na mai mulki wa waqafatir ri'aya yumnatan wa yusra to sannan masu tsaro suka tsatsaya dama da hagunsa ana gadin sa wa aqbala Musa alaihi salam annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi ya taho mutawakki'an ala asahu yana dogara sandarsa wa ma'ahu akuhu haruna tare da shi da dan uwansa harun ووقفت السحرة بين يدي فرعون صفوفا ثم مصافا suka zo suka tsaya a gaban fir'auna suka yi sahu sahu wa huwa yuharriduhum wa yahuffuhum yana zaburar da su yana kwadaitar da su wa yuraggibuhum yana musu alƙawarurruka na ga abin da zai ba su fi ijadati amalihim idan sun yi aiki mai kyau fi zalika al-yawm a wannan rana wa yatamannawna alayhi wa huwa ya'iduhum wa yumannihim su kuma suna masa buri shi kuma yana cewa zan cika muku burinku shi ne ya kuluna suna cewa a inna lana la'ajiran in kunna na hannun galibin kala na'am wa innakum idan laminal muqarrabi to shi ne a nan annabi musa ya ce da su wailakum la taftaru alallahi kadiban fa yushitakum bi azab ay la tukhayyilu lin nas bi amalikum ijada ashiya'a la haqa'iqa laha kada ku yi wa mutane rufa ido da abubuwan ku na sihiri ta yadda a ganin ida mutane za su rinka ganin kamar wani abu yana faruwa alhalin kuma ba gaske ba ne wa annaha makhluqa su rinka ganin abubuwa kamar ababen halitta wa laysat makhluqa alhalin ba haka bane fatakununa qad kadhabtum ala Allah in kuka yi haka to kun wa Allah ƙarya to wannan kuma zai jawo fa yushitakum bi azab ay yuhlikakum bi uqubatin halakan la baqiyata lahu ubangiji zai halakar da ku ta hanyar yi muku uquba halakar wadda ba za ku yi saura ba a duniya ma'ana zai muku kisan kare dangi ya gama da ku baki da wa kad khaba man iftara lalle wanda ya kirkiri ƙarya jingina Allah ya tabi sai Allah ya ce mai fatana zau فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى Allah ya ce fatanaza'u amrahum bainahum sai suka yi jayayya game da al'amarinsu ijunansu abin da ya faru shine lokacin da suka ga annabi Musa ya bayyana da abubuwan da ya bayyana da su na sanda to sai suka fara tattaunawa ijunansu wannan mutumin fa ba matsafi bane domin matsafa sukan zo da tarkace da shiririta shi ko an ga bai zo da komai ba wasu na kai dalla shi ma matsafi ne kawai gwanewa ce wani nau'in ne na sihiri wannan shine sabani da suka fara samu a tsakaninsu malamai suka ce ma'anahu annahum tashajaru fi ma bainahum abin nufi sun samu sabani i junansu sun fara musu da juna tun ba a shiga gasar ba faqailun yaqulu wani daga cikin su yana cewa laysa hadha bi kalami sahir wannan abin da Musa yake faɗa na cewa wailakum la taftaru ala allahi kadhiban fayusitakum bi azab wallahi ba maganan matsafi bace da aka tun daga zancen Musa za ka gane shi ba matsafi ba ne inna ma huwa kalamu nabi maganar da yake faɗa maganar annabawa ce domin su ne kullum suke haɗa mutane da Allah suke nuna musu a ji tsoron Allah kada a saba wa Allah amma shi boka sai dai ce ka kawo kaza kaza ko ka yanka abu kaza sai dai saka wani abin can na shiririta amma ba zai taɓa ce maka ka ji tsoron Allah ba wani bokan ma sai ya zagi Allah a gaban ka kafin yayi wani bokan in kai masa salamu alaikum ya daka ma tsawa ya ce mu anan ba a sallama to ire-iren wannan su ne maganganun bokaye amma maganar da annabi musa ya faɗa na farawa da wa'azi to bai kama da maganar bokaye ba ya nuna tun daga nan musa ba boka ba ne ba wa ƙa'ilun ya ƙulu wasu kuma daga cikinsu suna cewa duk da haka bal huwa sahir kai da allah shi ma matsafin ne wakila gairu zalika wasu malaman tafsiri sun faɗi wata maganar da ba wannan ba wallahu a'lamu allah shi ya bar wa kansa sani sai ce wa asarun najwa kuma sai suke yin maganar ƙasa-ƙasa suna raɗa da juna ba sa so maganar ta fito fili mutane su ji aita na jaufi ma bainahum suka rinka sirri tsakaninsu da juna suna kuskus ana raɗa ƙalu in hazani la sahirani inna hazani la sahirani cikin abin da suka faɗa Allah yana tona asirinsu yana gaya mana dan mu ji duk da a ɓoye suka faɗa to amma shi Allah masanin fili ne da ɓoye ko ka bayyanar da magana ko ka ɓoye shi ya sani kul in tukhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to shine Allah madaukakin sarki yace cikin abin da suka faɗa sai suke cewa inna hadhani lalle waɗannan mutanen guda biyu ma'ana annabi Musa da ɗan uwansa Haruna la sahirani wallahi matsafa ne an gane ko to wannan ya nuna masu ra'ayin cewa annabi Musa da dan uwansa Haruna matsafi ne sun fi yawa a ciki duk da dai akwai waɗanda suke ganin gaskiya fa akwai alamar tambaya to amma masu wannan ra'ayin su suka yi rinjaye cewa ai Musa ma da dan uwansa Haruna matsafa ne to wannan propaganda ta cewa Musa da dan uwansa Haruna matsafa ne ita ce ta dada ƙara musu ƙarfin gwiwa suke ganin kamar za su yi nasara da haka bari a ci gaba amma da tun a farko sun fahimci Musa da Haruna ba matsafa ba ne kuma wannan ra'ayin ya fi yawa an gamsu da shi to ba za mu a shiga gasar ba to cewa inna hazani la sahirani wannan wata luga ce daga cikin lugogin larabawa wadda ita ba ta yi wa ismu inna nasaba ga inna amma ba a ce ba hazaini sai aka ce inna hazani wanda a ka'ida a luga ko yare grama wanda larabawa suka fi sani ya fi yawa shi ne za a ce inna hazaini amma sai aka ce inna hazani masu irin wannan ana ce da su banu amr a cikin larabawa su inna a wajensu tana zuwa da ma'anan na'am ba harfu taukidin wa nasbin ba da haka su a wajensu inna ma'anarta na'am da haka inna kai haka ne hazani lasahirani lalle mutanen nan biyu matsafa ne shine ibnu kasir ya ce wa hadhihi lughatun li ba'd al-arabi wannan luga ce ta wasu daga cikin larabawa ja'at hadhihi al-qira'atu ala i'rabiha wannan qira'ar ta asim ibnu abin najud al-kufi ta zo da wannan karin harshen na waɗannan larabawa amma wa minhum a cikin makarantan qur'ani man qara'a akwai wanda yake karantawa da inna hazaini la sahirani mana inna dai kamar yadda muka sani harfu taukidin wa nasbin da haka sai zama hazaini ismu inna mansubun biliya li annahu musanna to sannan la sahirani kuma sai zama khabaru inna sai ce wa hadhihi al-lugha al-mashhura wannan shine abin da larabawa suka fi fada su ce inna hazaini a madadin inna hazani to amma qur'ani sau da dama yakan faɗi dukkan wani karin harshe na larabawa idan mun ce karin harshe dan a fahimta duk larabawa larabawa ne amma sukan samu bambanci na furta wasu kalmomi kamar yadda muka san kowace kabila ma a cikinta akwai haka misali mu ɗauki mutanen kano hausawa ne zage-zage hausawa ne katsinawa hausawa ne sakkwatawa hausawa ne amma za ka samu akwai kalmomin da suna da bambanci wajen faɗa a kano ga yadda ake faɗa a zariya ga yadda ake faɗa a sokoto ga yadda ake faɗa a katsina ga yadda ake faɗa to wannan shine abin da ake nufi da karin harshe su ma larabawa suna da irin wannan to na san kuma sauran yarurruka ma suna da shi to da haka wannan shine sau da dama qur'ani yakan faɗi wata kalma ba da yaran da mafi yawan larabawa suke faɗa ba amma dai ita ma larabci ce sai dai masu faɗarta cikin larabawa ba su da yawa an gane ko to irin wannan ne anan domin ƙur'ani littafi ne ba larabe kuma na dukkan larabawa ne kuma ya yi magana da karin harshen dukkan larabawa ibn kasir ya ce wa qad tawassa'an nuhatu fil jawabi anil qira'ati al ula bima laysa hadha mawdi'uhu makaranta ko malaman nahawul larabci masana girama na larabci sun yi bayani mai fadi game da wannan kira'ar ta inna hadhani sai ibn kasir ya ce amma anan ba lokaci ba waje bane na mi bayanin wannan saboda abu ne wanda ya shafi yare kawai sai ce wal gharadu mu dai abin da muke so a fahimta anna saharata matsafan fir'auna qalu fi ma bainahum sun fada ijunan su ta'lamuna anna hadha ar-rajula wa akahu ya'nuna Musa wa Harun suka ce kun fahimci cewa wannan mutumin kwa da dan uwansa suna nufin annabi Musa da Haruna sahirani alimani khabirani bi sana'ati sihiri lallai matsafa ne gwanaye gogaggu dangane da iya sihiri yuridani fi hadha al-yawm kuma abin da suke nufi a yau ay yaghlibakum surinjaye ku wa qaumakum da ku da mutananku wa yastawliya alal nasi yanzu ya zama ba su ba ku ake ji ba su ake ji wanda da ku ake wa kallon manya wanda suka isa suka iya tsafi to so suke su kayar da ku su kwace kambun ɗaukaka ku mutane su dawo suna bin su su daina bin ku wa tattabi ahuma al'ammatu dan dukkan mutane su dawo suna goyon bayan su wa yuqatila fir'auna kuma a ƙarshe su yi fada da fir'auna wa junudahu da rundunarsa fayansura alaihi su yi nasara a kansa wa yukhrijakum min ardikum a ƙarshe kuma su kore ku daga garinku domin dama akwai gaba tsakanin kabilar annabi Musa da kabilar Fir'auna kabilar annabi Musa sune banu Isra'il wanda ba ɗan asalin ƙasar Misra bane zuwa suka yi cirani amma Allah ya musu albarka suka zauna a wajen to sai zama ana faɗa tsakanin ɗan asalin gari da baƙi to shine su waɗannan matsafan a yanzu suke gaya wa junansu suna tuno da wannan tsohuwar gabar don a sa wa juna shauƙin a dage kar a yi ragwanci daman dai kun san ba san mu suke ba kun san daman dai so suke su kwace mana gari kun san daman kaza kun san daman kaza to shine abin da suka faɗa a boye ba a ji ba amma Allah ya bayyanar gashi ana faɗa shine wata fatanaza'u bainahum amrahum bainahum wa asarru najwa qalu inna hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla kuma so suke su tafi bi tariqatikum da tafarkin ku almusula maɗaukaki awa ya stabidda bi hadhihi tariqa wa hiya siru so suke su buce wannan abin da kuka gada iyaye da kakanni su batar da shi a daina wanda shine tsafi shine tariqatukumul musula din da suke nufi ma'ana abin da kuka gada iyaye da kakanni shi suke so su zo su bata su lalata a daina to nan ma dai aka dada zugo mutane da me cewa za a kwace musu al'adar da suka gada iyaye da kakanni domin dan adam yana da riko na kankam da al'adar iyayensa al'adar garinsu so da dama wani idan ya ga zaka zo ka taba al'adar garinsu akan haka sai ku yi fada da shi to da haka wannan kamar zigace suke wa junansu dan dai a dage wai a fuskanci annabi Musa da Haruna kar a sassauta musu ibn kasir ya ce fa innahum kanu mu'azzamaini bi sababihi ma mu'azzamina bi sababihi ma domin su matsafa saboda wannan tsafin ne ake girmama su a gari saboda mutane sun yadda da tsafin lahum amwalun wa arzaqun alaiha sun tara dukiya da madudin kuɗi ta hanyar tsafi da aka ya kuluna suke cewa juna idza galaba hazani ahlakakum wa akhrajakum min min al-ardi to ku sani idan mutum biyun nan suka rinjaye ku suka kada ku to ku sani za su sa a kashe ku kuma za su kore ku daga garinku wata farrada bi zalika su su dawo su ci gaba da cin gajiyar haka wata mahadat lahumar riyasatu biha dunakum a ƙarshe mulki da shugabanci na matsafa ya dawo hannunsu banda ku wa qala abdurrahman ibn zaid abdurrahman dan zaid yace bi tariqatikum al-musla ay bil ladhi antum alayhi abinda suke nufi da tariqatikum al-musla shine abinda kuke akai shine na tsafi wanda aka gada iyaye da kakanni sai Allah ya ce mi fa ajmi'u fa ajmi'u kaydakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la to bayan matsafa sun gama tattaunawa i junan su an yi kuskus an shirya eh an shirya an shirya eh an shirya suka ce da juna to fa ajmi'u kaydakum ku tattara karfin ku waje daya thumma atu saffan sannan ku yi sahu guda ma'ana a tattara a waje ɗaya kar a watsu domin a daɗa samun ƙarfi a waje guda ai ijtami'u kullukum saffan wahidan ku tattara dukkanku a sahu ɗaya wa alqaw ma fi aydikum marratan wahida kuma in kun tashi jefa abin da za ku jefa na hannuwanku na tsafinku ku jefa bai ɗaya litabharul absara dan ku yi wa idanan mutane kwarjini wa taglibu hadha wa akahu kuma dan kurin jayi wannan mutum da shi da dan uwansa suna nufin annabi Musa to kuma karshe sai suka cike da cewa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala duk wanda ya daukaka a yau ya daga kambun nasara ma'ana yayi nasara a wannan gasa to aflaha ya samu babban rabo ai minna wa min hukumu ko shi amma nahnu faqad wa adna hadha al-maliku al-ata al-jazila in mu ne muka yi nasara to ku sani daman sarki ya mana manya-manyan alƙawarurruka zai ba mu kaza zai ba mu kaza kuma zai samu mu zamo manya-manya a fadarsa wa amma huwa in kwa shi Musa ne yayi nasara fa yanalu riyasatul azima to a ƙarshe abin da kila aka ce mu za a ba shi za a bawa kuma sai Allah ya ce ne قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما
Ƙalu sai suka ce ya Musa to kai Musa kamar yadda na faɗa za ku yi ta jin kiran da banu Isra'ilawa suke wa annabi Musa babu ladabi ba za ka taɓa jin su sun ce ya nabi Allah ko ya Rasulallah ba ko wani abu to haka ma kibdawa wannan yana nuna rashin ladabinsu suna kiran annabinsu da suna tsirara duk da anan wanda suka kira annabi Musa ba banu Isra'ila ba ne kibdawa ne mutanen Fir'auna ‘yan asalin ƙabilar Misra to amma kafirai ne to daka yana daga cikin darasin da za mu ɗauka kiran sunan annabawa tsirara yawa ne ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un kafirai shi yasa mu a musulunci annabi Allah ya hana mu ubangiji madaukakin sarki ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kar ku rinka kiran sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam irin yadda kuke kiran junanku ba a cewa annabi ya muhammadu a'a sai dai ya nabi Allah ya rasulallah ya abul qasim sallallahu alaihi wa sallam kuma tare da ladabi ba a daga ba a kiran sunan annabi ana daga murya ko me waka ne kai saboda ladabi da sunan annabi domin daga murya a wajen ambatan sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin ladabi ne Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi a wata ayar ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun kuma waɗannan ayoyin ba wai sai annabi yana dare ba har bayan rayuwarsa suna aiki domin wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yana masallaci na Madina sai ga waɗansu mutane guda biyu a cikin masallaci suna musu sun ɗaga murya sai Umar ya ce a je a kawo su aka zo da su sai ce ku ɗan Madina ne ko baki ne suka ce a mu baki ne zuwa aikin hajji muka yi muka zo ziyara sai ce to Allah ya so ku da ku ɗan Madina ne da sai na sa an zane muku jikinku a masallacin annabin kuke ɗaga murya ba ku san Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ba da haka annabi ba a daga murya a gabansa ba a daga murya a wajen ambatan sunansa yin hakan alama ce ta rashin hankali alama ce ta rashin nutsuwa kuma al'ada ce wacce asali aka samo ta daga kafirai ta rashin girmama da rashin mutuntawa ga annabawa to shine ubangiji subhanahu wataala ya ce kalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa imma an tulkiya ko ka fara jefa abin da za ka jefa wa imma an na kuna awwala man alqa ko kuma mu zama mu za mu fara jefawa da haka ka zaɓa wa zai fara mu ko kai ƙala sai annabi musa ya ce da su bal alku a aku ku fara an gane ko to a nan malamai suka ce akwai abin da aka shafe saboda a ka'idan larabci ana yin irin wannan salon zancen shine dan a taƙaice magana duk maganar da aka san ko an faɗe ta ko ba a faɗe ta ba za ka fahimta to baya daga cikin fasaha da hikimar magana kuma a faɗa maka ita kawai sai a batta yanzu kamar misali ne in zo in ce malam adamu ya zo kawai sai ku ce mun e to e din da me take nufi e ya zo to ba sai kun ce mun ya zo din ba da kun ce e ni na fahimci e ya zo to wannan ya zo din ba za a faɗe ta ba to larabawa sukan yi haka a cikin maganarsu idan sun yi sai su kawo wata fa'ul ana kiranta da fa'ul fasiha fa'ul fasiha tana nuna an cire wani zance an takaice an yi samari to shine sai a sata a nan da Allah ya ce ƙala bal alƙo sai annabi musa ce a a ku ku fara jefawa to kaga aida sai a ce mana sai suka jefa to da suka jefa sai kuma abu kaza ya faru to amma sai aka ce fa'iza hibaluhum kawai sai ga igiyoyin nasu abin nufi sai da suka jefa ai fa'alƙau fa'iza hibaluhum to amma sai ba a kawo fa'alƙau ɗin ba kamar inda Allah ne ce wa idistas ka musa li ƙaumihi faƙul na bi a sakal hajar sai ce famfajarar abin nufi wa idistas ka musa li ƙaumihi tuna yayin da mutane annabi musa ya nema wa mutanensa cewa Allah ka ba mu ruwa ana tsaka da fari an gane ko sai Allah maɗaukakin sarki ce faƙulna sai muka ce da annabi Musa idrib bi asakal hajara je ka ka ɗauki sanda ka ka daki dutse da ita to anan Allah bai ce Musa ya daka ba sai ce kawai famfajara sai dutse ya fashe abin nufi fadara ba famfajara sai da ya daka sai dutse ya fashe domin ba kawai ana cewa je ka daki dutse kawai sai dutsen ya fashe ba a'a sai da ya daka wannan shine fa'ul fasiha anan fa idza hibaluhum a can kuma famfajarar wajaji suna da yawa na qur'ani masu irin wannan misalan to daka da yace fa idza hibaluhum abin nufi sai suka jefa din suka fara kamar yadda annabi Musa ya maida abin gare su yace bal alqu ku din ku jefa to sai suka jefa fa idza hibaluhum sai ga igiyoyin su wa isiyuhum da sandunan su kalmar hibal jam'u habal habal igiya an gane ko amma da larabci kaga inda da turanci ne kace habal ya zama maganin gargajiya ko to amma su da larabci idan suka ce hibal jam'i ne na habal habal ana nufin igiya to da ka fa'iza hibaluhum sai ga igiyoyinsu wa isiyuhum isiyu jam'u asa asa sanda isi sanduna haka sandunansu yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a kawai sai annabi Musa ya rinka ganin a idansa su ne masa gizo cewa sandunan da igiyoyin suna tafiya sun zama macizai to me yasa Allah ya ce yukhayyalu ane masa rufa'ido ane masa takhyil ane masa dabo dabo shine abin da bahaushe yake cewa dabo shine laraba suke ce da shi at-takhyil at-takhyil ko ka ce rufa'ido ko ka ce dabo ma'ana idan ka rinka nuna maka wani abu yana faruwa amma a hakika abin ba gaske bane baya faruwa da haka ba wai reality bane idan ka aka yi wa wani sihiri sai ya rinka ganin abin kamar haka irin wannan sihirin nau'i ne daga cikin tsafuffuka da matsafa suke yi yaso da dama akan yi wa mace irin wannan sihirin sai ka ga mijinta in ya ganta yana tsorata shi ba mutum yake ganin ta ba sai ga tana zama wata halitta akwai wata mata da ta taɓa bani labari tana auren wani sanata ta ce malam wallahi abin da sun rabu sai ta ce abin da ya raba mu caye idan na riga shi kwanciya ya zo da daddare ya gani sai ya ga ba mutum yake gani ba wata halitta yake gani an mata sihiri ya zama tana tsorata mijin na haka dole auren ya mutu to wannan yana faruwa ko kuma a sawa mutum wani wari a jikinsa duk duniya ba wanda zai ji warin sai iya wanda aka yi wa sihirin daman hancinsa aka sihirce kai ka sa turare wani zai ji ƙanshinka amma shi wanda ake so a raba ka da shi din shi kadai ne ba zai ji kana ƙanshi ba shi sai ji kana wari to wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan sihiri shine Allah madaukakin sarki a wata ayar yace saharu a ayunan ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim sun sihirce idan dinan mutane sun sa musu tsoro kai sun zo da gawartaccen sihiri wannan shine irin nau'in sihirin da ake kira da sihiru takhyil abin da bashi yake cewa rufa'ido rufa'ido misali za ku ga masu yinsa a cikinmu a kasuwannin ƙauye ko a fili za ku ga sun zo sun tara mutane sai a ce maka wai ga wani mutum yana sa allura ta hancinsa yana fito da ita ta idansa ƙarya ne ya za allura ta shiga ta hanci ta fito ta ido lafiya lawa ai ba zai yi ba to ba hancin take shiga ba idan mutane aka yi wayo haka kawai yake yi kai kuma sai kaga kamar hanci yake sa ta fito ta ido ko a ce maka ga mutum yana shiga ta bakin jaki yana fitowa ta duburar jaki ya za mutum ya shiga ta bakin jaki ya fito ta duburar jaki wannan karya ne na fa'ida ne ko a ce ga mutum ya shiga cikin kuttu kaga kansa wayo ya shiga cikin kuttu to ta za mutum ya shiga kuttu kaga sihiri ne rafa'ida ne to irin wannan in kana so ka bata in ka zo wajen ana yi ka fara karanta ayatul kursiyu aljanu ne a wajen suke rufe idan mutane suke nuna musu haka da ka fara karanta ayatul kursiyu aljanun za su gudu realitin abin zai fito ya bayyana an ce wata rana wani bature ya je kasuwar kauye sai ga ana yin wannan abubuwan aka ce masa ai gashi wani ne yana nuna magic gashi mutum yana shiga ta bakin jaki ya fito ta duburar jaki ga mutum yana sa allura ta hanci ya fitar ta kul bature yi mamaki to ka san tura yan kwakwaf yana tafiya da yan kyamararsa kawai sai je ɗauko kyamara yake bari ya ɗauka don tarihi shi ma ya kai ƙasarsu to shi sihiri yana cin abubuwa ne natural ma'ana sihiri yana cin idan mutum amma baya cin idan kyamara yanzu duk abin da kai na sihiri ana ɗora kyamara ita kyamara za ta kauda abin za ta nuna maka reality to da haka bature yana ɗora kyamara kawai sai ya ga mutum kawai ya makale a jikin jaki amma ba shiga jaki yayi ba bature ya sake kewayawa ya sake sa kyamara ya sake ganin kai mutumin nan ba a cikin jaki yake ba ba ba a cikin kuttu yake ba su kuma mutane na waje suna ganin sa a cikin kuttu kai da bature ya sa kafa ya haure shi sai gashi yayi can kuttun yayi can to sai aka gano ashe ƙarya ne to irin wannan sihiri da daddan sihiri ne shi ake kira da sihiru takhyil abinda muke ce da shi rufa'ido to shine Allah ya ce fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kuma wannan ya nuna maka sihiri yana ci kuma har annabawa yakan ci domin anan wa akai war fa'idan kuma fa'idan ya kama shi annabi Musa ne da ka dinna gartarka kakka bugi kirji ka ce kai sihiri ba zai ci ka ba a'a sihiri yana iya cin koma waye ina wanda ba su yarda da cewa an yi wa annabi sihiri ba da da hadisai to ga ƙur'ani ya tabbatar an yi wa annabi musa sihiri kuma ya ci shi to da haka wannan allah yana nuna mana ne cewa sihiri yana iya cin kowa to amma allah ya gaya mana a ayar suratul baqara ba matsafan ne suke da ikon su maka sihiri ya ci ka ba ba ƙarfin sihirin ne yake iya kama ka ba ikon allah ne da yardarsa wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah matsafa da tsafi bai isa ya ci jikin kowa ko ya cutar da kowa ba sai in Allah ya yarda to kaga abin da ake nuna maka yadda matsafi yake dagewa ya gaya maka tsafi kai kuma ka dage da roƙon Allah da neman tsari a wajen Allah to sai ka Allah yana kare ka wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun to da ka dai fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai Allah ya ce mai فأوجس في نفسه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى Allah ya ce fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa nan take sai tsoro ya kama zuciyar annabi Musa, mana da ya ga igiyoyi sun zama macizai, sanduna sun zama macizai, tun sai tsorata, mana da ya tsafin sai ya ci shi. an gane ko to Allah ya bar tsafi ne ya ci annabi Musa dan a gane tsafi yana yi amma da izinin Allah a ƙarshe kuma Allah zai bata tsafin da kansa daga baya Allah ya bawa annabi Musa ƙarfin hali kuma ya gaya masa ga abin da za ka yi ka karya tsafin nasu kuma annabi Musa ya yi kuma tsafin ya karye an gane ko da ka dai fa auja safi nafsi ya khifatan Musa sai annabi Musa ya kamu da tsoro a cikin zuciyarsa to kamar yadda muka faɗa wannan tsoro ne na ɗabi'a annaba suna irin wannan tsoron ba laifi bane annabi ya ga maciji ya zura a guje ba laifi bane wannan baya cin karo da annabtarsa annabi ya ji yunwa wannan baya nuna ba annabi bane annabi ya rashin lafiya wannan baya nuna ba annabi bane a daki annabi ya ji zafi ko a yanke shi jini ya zuba wannan duk baya nuna ba annabi bane dan kada wani ya ce a ya kuma annabi za a dake shi ya kuma annabi zai gudu ya kuma annabi zai ji yunwa a'a waɗannan su ake kira da al'awaridul bashariya abubuwan da duk dan adam yana iya yin su Allah ne kadai baya yin su in ka ce wani baya waɗannan abubuwan to ka mai da shi Allah Allah shine baya ci Allah shine babu wani abu da yake cutar da shi domin a hadisi kudusi yace ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walam tablugu nafa'i fatanfa'uni ya ku bayina ba ku isa ku cutar da ni ba ba ku isa kuma ku amfanar da ni ba to shi Allah ba wani abin da yake iya cutar da shi ba kuma wani abu da yake amfanar da shi to wannan kaga sifa ce ta Allah amma annabawa alaihi musallam tare da darajar su da martabar su ba alloli bane da haka abubuwan da yan adam ke iya yi su ma suna iya yi ire-iren waɗannan haka ubangiji ya ce kulna sai muka ce da annabi musa la taqab karka tsorata innaka antal a'la kai ne za ka yi nasara kwantar da hankalinka to ashe wannan yana nuna sau da dama a farkon al'amari sai ka ga bukata ba ta biya amma a ƙarshe kuma fa sai bukata ta biya to me yake sa bukata ta biya haƙuri duk wata nasara kafin ta sai an samu matsala to idan mutum bai yi haƙuri ba nasarar ba za ta zo ba idan da ka fara samun matsala sai ka tsorata sai kai zuciya sai ka sike sai ka kasa sai ka bari to nasarar ba za ta zo ba shi yasa manzo Allah ya ce wa alam annan nasara ma as-sabr da farko da annabi Musa ya tsorata ya ji ya tsorata ya ce to ni na gudu na fasa ba zan iya ba to nasarar da ba ta zo masa ba amma a ƙarshe sai Allah ya ce kulna sai muka ce da shi la taqab dai na jin tsoro ashe abu da farko yakan iya fara baka tsoro daga baya kuma me ya zama baya baka tsoro shi yasa bahaushe karin magana ya ce duk abin da ya baka tsoro wata ran zai baka tausayi amma fa in kai hakuri ka ba a sani innaka antal a'la kai zaka nasara kai zaka ɗaukaka a kansu to anan malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya karfafa zuciyar annabi Musa kuma ya yi masa alkawarin zai yi nasara amma a farko Allah madaukakin sarki bai bashi nasarar ba sai da ya bari tukuna barnar ta fara bayyana to sannan sai nasarar ta zo to wannan shine sunnar Allah a rayuwa abubuwa na barna da na rashin gaskiya zaka ga a farkon lamari su ne kasuwar su take ci to ita kuma gaskiya sai daga baya sai ta zo ta yi aikin ta Allah baya bawa gaskiya tasiri sai ya bar ƙarya ta baje kolin ta an karɓe ta ta shiga ko ina da ko ina to sai turo gaskiya sai ta zo ta bige ta shine Allah ce bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahir makan turo gaskiya ta zo ta tadda ƙarya ta baje koli ta makure ta ta fitar da ita wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa to sannan abu na biyu ku lura da kyau a baya ayoyin da suka gabata ana magana da lamirin mutum biyu annabi Musa da dan uwansa Haruna izhaba ila fir'auna innahu daga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yataqa qala la takhafa to amma a yanzu kuma an canja salon magana an koma ana yi da mutum daya an gane ko ma'ana wannan tsoron da Allah ya ce fa aujasa fi nafsi khifatan Musa a zahirin Qur'ani kenan annabi Musa ne kadai ya ji tsoro Haruna bai ji tsoro ba domin ba a ce ba fa aujasa fi nafsihi ma khifatan Musa wa Harun a'a sai aka ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa Musa ne kadai to sai malamai suka ce ai daman da aka zo za a fara gasar za a fara debate din shi Haruna yana gefe Musa ne ya shigo tsakiya da haka da Musa aka gwabza shi yasa lamirin ya koma magana da annabi Musa shi kadai fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi ba a ce ilayhi ma ba saboda Musa ne yake filin daga min sihirihim annaha tas'a an gane ko sannan Allah ya ce kulna la takab innaka antal ala muka ce karka tsorata kai zaka yi nasara saboda da shi ake debate din ba da dan uwansa Haruna ba shi dan uwansa Haruna rako shi yayi kuma a ka'ida debate din da mutum daya ake yi in an yi nasara ca ake shi yayi nasara in ma an faɗi sai a ce an kada shi ko yawwa sai dai a yi masa kara a ce an kada yan kulab ɗinsa su taya shi jimami in kayar da shi aka ko su taya shi murna scotus ɗinsa kai to sannan anan malamai suka ce Allah ya ari ɗaya daga cikin sunayensa ya gaya wa annabi Musa domin kalmar a'ala sunan Allah ne sabbih isma rabbikal a'ala sifa ce ta Allah tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka shi yasa a cikin tasbihi na sallah subhana rabbiyal a'ala to kalmar al'a'la sunan Allah ne duk da cewa sifa take nufi tana nufin mafi daukaka to sai malamai suka ce wannan ya nuna ana iya gaya wa mutum suna daga cikin sunayen Allah amma ana nufin ma'anar irin ta mutane ba irin ta Allah ba domin akwai sunayen da 'yan adam ko sifofin da 'yan adam suna da su irin nasu Allah ma yana da su irin nasa amma sunan ɗaya ne yanzu kalmar assami'u mai ji albasiru mai gani ai su sifofi ne daga cikin sunan sifofin Allah ko laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basiru ma'ana mai ji mai gani to dan adam baya ji yana ji baya gani yana gani haka dan adam ma za a ce da shi as-sami'u al-basiru amma ana nufin irin jin Allah irin ganin Allah a'a saboda waccan ka'ida ta laisa ka mislihi shay to Allah yakan gaya wa haɗin adam as-sami'u al-basiru amma ba yana nufin irin nasa jin ba ko irin nasa ganin shi yasa yace hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira dan adam sami'u ne basiru ne Allah ma sami'u ne basiru ne amma suna ne kadai iri daya kowa da nasa wannan ne ya kamata mu fahimta haka in an ce Allah yana da hannu ba ana nufin hannu irin na mutum ba a'a sunan nasa hannu sunan na mutane hannu amma kowa da irin nasa yo ko ijunan mu mutane akwai sunayen da muke da su iri ɗaya ko halitta muke da su iri ɗaya amma na kowa da daban da nasa yanzu a ce hannun buri hannun buri irin na mutum ne amma buri yana da hannu kai har tukunya ma a ce hannun tukunya hannun kwano hannun kofi amma na nufin irin hannun mutum ko mutanen ijunan mu hannayenmu daban-daban duk da duk sunayensu hannu wani zaka ga hannunsa yana da tsawo wani hannunsa gajere wani hannunsa yan yatsun guda biyar ne wani yan yatsun sun fi biyar shida ne yana da cindo wani yan yatsun ma ba su kai biyar din ba wasu yan yatsun babu su kuturu ne to amma dai duk sunansu me hannu amma kowa da irin nasa to mu fahimci wannan da kyau domin akwai waɗanda suke rudar da kwakwalen mutane idan Allah ya ce ina da sifa kaza sai su canja mata suna su ce ai in an ce yana da kaza an kamanta shi da mutane a'a dan an ce Allah yana da hannu mutane suna da hannu ba ana nufin irin hannun Allah ne na mutane ba Allah yana da ilimi mutane suna da ilimi ba ana nufin ilimin su ɗaya ba Allah yana gani mutane suna gani ba ana nufin ganin su iri ɗaya ba laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir an gane ko sai Allah ya ce ni وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah madaukakin sarki ce wa alqi ma fi yaminika kuma muka ce da annabi Musa jefa abin da ke hannunka na dama shine sandarka a wata ayar yace wa auhayna ila Musa an alqi asaka mun yi wa annabi Musa wahayi muka ce jefa sandarka amma anan ba a faɗi sanda ba sai aka ce ma fi yaminika abin da ke damanka dan a nuna maka sanda ce kuma a hannun dama yake rike da ita ba a hagu ba an gane ko da haka magana sai ta daɗa fito maka fili a can baya da matsafa annabi musa ya ce su jefa suka jefa da suka tashi jefa akwai abin da suka faɗa wanda ba mu faɗa ba shine wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun suka ce da iz da buwayar fir'auna kamar kai ne zaka yi abu kace bismillah amma su in za su yi abu saboda su sun ɗauka fir'auna Allah ne kamar yadda ya faɗa to su in za su yi abu duk inda ya kamata a kira sunan Allah ba Allah suke kira ba sai su kira sunan fir'auna irin abin da zaka ga matsafa suna yi idan za su yi abu na tsafi na juju sai kaga suna wasu surkulle suna faɗa wasu kalmomi ana kiran sunan aljani ko sunan dodo to da haka su ma sai suka yi wannan to anan dai Allah ya ce sai muka ce da annabi Musa kai ma jefa abin da ke hannunka na dama wato sandaka kenan talqafu ma sana'u za ta haɗiɗiye abin da suka yi na tsafi sandunan da kuma igiyoyin inna ma sana'u kaidu sahir lallai abin da suka yi ɗin nan ka sani makirci ne na matsafa ba gaskiya ba ne wala yuflihu sahiru haifu ata shi kuma matsafi baya kyakkyawan ƙarshe shine ma'anar wala yuflihu sahiru haifu ata duk mutumin da yake tsafi ko namiji ko mace ko daga farkon lamari kaga bukatarsa tana biya to ka jira ƙarshen ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen idan tsafi ka je kai dan wani ya so ka yazo ya gigice yana son ka to wallahi a ƙarshe in tsafin ya kare kiyayyar da zai dawo yana maka sai ka gwammace ba ku san juna ba wannan yana faruwa qur'ani ya tabbatar da haka kuma ku kalli hatta a irin Nigerian films din nan suna nunawa irin yadda tsafi yake karewa ya dawo mai kiyayya ya juya idan kuɗi kake samu ta hanyar tsafi to ranar da tsafin ya karye talaucin da zaka shiga sai ka gwammace baka taɓa yin ba a haife ka ba ma a duniya mana dai duk wani abu da tsafi ne ya baka shi to a ƙarshe sai ka rasa shi kuma sai ka koma mafi munin yanayi sama da yadda kake kafin ka shiga tsafin to kaga in haka ne ashe kenan me amfanin tsafin bai da rana da haka shine Allah madaukakin sarki ce wala yuflihu sahiru haifu ata kuma matsafa ba sa nasara ba sa galaba ba sa kyakkyawan ƙarshe duk yadda suka kai da barin ƙasa duk yadda suka kai da samun biyan bukata a farkon al'amari a duniya sai Allah ya ce mai
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ubangiji ce fa ulqiyas saharatu sujjadan nan take sai matsafa suka fadi suka yi sujjada mana suka yi saranda a gaban annabi Musa suka nuna cewa sun yadda Musa yayi defeating din su Musa ya kayar da su Musa yayi nasara yayi galaba a kansu shine a wata ayar ma Allah ya ce fa gulibu hunalika wanqalabu sakirin wa ulqiyas saharatu sajidi aka yi rinjaye a kansu a wannan waje suka komo makaskanta an gane ko to shine ma'anar fa ulqiya saharatu sajidina sai matsafa suka tashi suka fadi suka yi sujada kalmar sujjadan ko sajidin a wani waje malamai suka ce shine suka yi saranda suka miƙa wuya ba wai suka yi sujada irin wacce muke yi a sallah ba domin a larabci akan ce yayi sujjada ma'ana ya miƙa wuya yayi saranda shine Allah ya ce wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun in aka karanta musu ƙur'ani maimakon su yi saranda su miƙa wuya su sallama wa Allah la ya sujuna ba sa yi an gane ko to amma waɗansu malamai sun ce a suka yi sujada dai irin wacce ake wa Allah subhanahu wa ta'ala domin suka ce duk inda sujada ta zo a ƙur'ani to da ma'anarta ta shari'a ake fassara ta ba da ma'anarta ta luga ba an gane ko fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujada ga Allah ku bauta masa mana ku yi sallah wasjudu warka'u ma wasjudi warka'i ma arraki'in an gane ko to da haka sujada ake nufi bi ma'anaha ash-shar'i la bi ma'anaha al-lugawi a wajen wasu malamai to da haka Allah madaukakin sarki ce kuma kalu sai suka furta da bakin su suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna kuma ubangijin annabi musa ma'ana Allah kenan a madadin su ce amanna billahi sai suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun mun yi imani da ubangijin haruna ubangijin annabi musa to wannan ya nuna ba laifi bane ka ce ya ubangijin haruna ya ubangijin musa a lokacin da zaka kira allah ya ubangijin muhammadu ya ubangijin mala'ika jibrilu an gane ko manzo allah a sallarsa ta dare idan ya tashi kamar yadda ya zo a hadisin bukhari hadisin aisha idan zai yi addu'a buɗe sallah sai ce Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil ya Allah ubangijin Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu Nana Aisha kuma ta kasance in za ta rantsa a gaban Annabi sai ta ce wa Rabbi Muhammad ko wa Rabbi Ibrahim to da haka dai ana faɗan wannan a madadin ka ce Allah sai ka ce rabbi Ibrahim a madadin ka ce Allah sai ka ce rabbi Haruna wa Musa domin rabbi Haruna wa Musa dai shine Allah a nan sun ce amanna bi rabbi Haruna wa Musa a wata ayar Allah ya ce qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun suka ce mun yi imani da ubangijin talakai abin nufi ubangijin Musa ubangijin Haruna to cewa sun yi imani da ubangijin talakai ubangijin Musa da Haruna kai tsaye kafircewa Fir'auna ne domin da abin da suka dauka Fir'auna shine ubangiji to yanzu suna fadar wannan kamar sun ce ne yanzu ba mu yadda kai ubangiji bane yanzu ga wanda muka dawo muka yadda cewa shine ubangiji to wannan ya nuna sun musulunta malamai suka ce kamar mu ne a yanzu mutum zai shiga musulunci ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da haka su kalmar su ta shiga musulunci shine amanna bi rabbi haruna wa musa amanna bi rabbil alamin a madadin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ashhadu anna musa rasulullah ibn kasir yace wali hadha qala ibn abbas wa ubayd ibn umair saboda haka ne abdullahi dan abbas da ubayd dan umairu suke cewa kanu awwalan nahari sahara da safiya sun wayi gari matsafa domin lokacin da za a fara debate za a fara wannan competition din da safe lokacin hantsi ai matsafa ne su ko amma wa fi akhirin nahari shuhada ubarara amma a ƙarshen wuni da yamma sun yi shaida sun zama sun zama sun yi shahada sun zama nagartattun bayi cewa sun yi shahada ai a ƙarshe fir'auna kashe su yayi to shine a ƙarshe sun yi shahada kuma sun mutu suna bayi na gari to kuma wannan riba ce ba asara ba ce ka rayu tsawon lokaci kana aikata laifi amma a ƙarshen rayuwarka Allah ya canja ka ka zama mutumin kirki ka mutu a mutumin kirki ka ci ribar rayuwa saɓanin mutumin da zai rayu yana aikin kirki a ƙarshen rayuwarsa kuma ya yi ne ya canja ya zama mutumin banza Allah ya kiyaye shi yasa masu hankali sukan ce ba farkon ba ƙarshen duk mai hankali ba wai farkon rayuwa yake kallo ba ƙarshen abin da za ka gama da shi domin abin da ka gama da shi da shi Allah zai tashe ka to da dai waɗannan matsafa sun yi nasara sun ci ribar rayuwa saboda lokaci dole mu haƙura mu takaita a nan mun riga mun ƙure lokacin mu in Allah maɗaukin sarki ya kai mu ranar asabar gobe juma'a ba a karatu to ranar asabar sai mu maimaita daga wannan aya fa ulqiyas saharatu sajidin قالوا آمنا برب فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana akwai tambaya da aka turo ba za mu amsa ta ba sai Allah ya kai mu rana asabar ita ma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله